أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الحادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن الأولياء والصالحين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. mun yi magana da malam cewa yana da wani dan mitin tun jiya da daddare ya ce bai sani ba ko zai samu zuwa ya yi karatu yanzu kuma na kira shi ban same shi ina ganin za mu fara in ya so in ya zo sai ya dora daga inda muke maimakon a ta zaunawa haka kuma a zama ba a samu karatun ba insha Allah hausa sun ce wai da babu ko menene gwanda babu daɗi da babu karatun gwanda dai a yi shi babu daɗi din ko larabawa suna cewa wai ma la yadraku kulluhu la yadraku julluhu duk abin da ba zai samu duka ba to bai kuma kamata a rasa gaba ɗaya ba sai a karba ko da manage ne sai a yi tsaye da shi a muna cikin kitabul jumu'a littafi na goma sha ɗaya a cikin sahihul bukhari shi littafi da yake magana akan hukunce hukuncen sallan jumu'a da abin da ya kunshe ta gaba ɗaya a babi na sha ɗaya littafi na sha ɗaya a bukhari kuma babi na goma sha ɗaya za mu tashi shine babul jumu'ati fil qura wal mudni babi da zai magana akan a sanya masallatan jumu'a a manyan garuruwa da kuma ƙananan garuruwa fil qura a 'yan burane wal mudni da kuma manyan garuruwa almadinatu shine kaman babban gari wanda ya haɗu ya haɗa komai da komai da ake nema a garin a madina kenan a mudun alƙaryatu shi ne jam'insa a nan ƙura alƙaryatu shi kuma shi ne garin da shi ma dai ɗan babba ne gashi nan wanda daidai gwargwado da abubuwan da ake inda dai ba ba tamfirare zama mutane suke yi ba a garin suna da 'yan gidajensu daidai gwargwado wanda mun yi magana a baya cewa akalla dai ya zama ana da gidaje kamar guda arba'in a garin to wannan za a iya kiran shi alƙarya a to wannan babin zai magana akan cewa yadda za a iya yin masallatan juma'a a mudun haka za a iya yi a ƙura. Haddasana Muhammad bin Musanna ƙal, haddasana Abu Amir al'aƙadi ƙal, haddasana Ibrahim bin Rahman an abi jamratin Duba'i, an ibn Abbasin annahu ƙal, inna awwala jumu'atin jumi'at ba da jumu'atin fi masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi masjidi Abdul Qais bijuwasa min al-Bahrain. Wannan hadisin da isnadin shi zuwa ga abu a zuwa ga ibn mas'udin abdullahi ibn mas'udin tarjuman alquran ibn ammi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna awwal jumu'atin jummi'at yace farkon jumu'an da aka fara juma'antatta ma'ana farkon juma'an da aka fara yi ba'da jumu'atin fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayan juma'ar masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ma'ana masallaci na biyu da aka fara assasawa aka yi sallan juma'a a bayan sallan juma'an masallacin manzala sallallahu alaihi wasallama fi masjidi abdi qaisin yace shine sallan da aka yi a masallacin abdu qaisin bi juwasa min bahrain wato a juwasa sunan wuri ne a bahrain wato wuri da yake tsakanin maka da madina wani gari ne haka to akwai musulmi da yawa a garin to shine ma'ana shine masallaci na biyu da aka fara assasa sallan juma'a shi garin yana in an bar madina za a kama in an bar madina za a kama hanyar maka amma yana kusa da madina to amma yana dan nesa da madina kaɗan a kenan kaga kamar dai zaka iya cewa ƙauyen madina ne حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راء وكلكم راء وزاد الليث وقال يونس كتب رضيق بن هكي بن هكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى أن أجمع ورزيق, ورزيق عامل على أرض يعملها وفيها جماعة من السودان وغيرهم ورزيق يومئذ على الأيلة فكتب, فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع يخبره أن سالما حدثه أن أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راء وكلكم مسؤول عن رئيته الإمام راء ومسؤول عن رئيته والرجل راء في أهله وهو مسؤول عن رئيته والمرأة رائية في بيت زوجها ومسؤولة عن رئيتها آه الرئي آه و ومسؤول عن رئيتها والخادم راء في مال سيده ومسؤول عن رئيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راء في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راء ومسؤول عن رعيته daga Bishir bin Muhammad al-Marwazi yace Abdullahi ya zantar da mu daga Yunus daga Ibn Shahab Muslim Ibn Shahab bin Zuhri yace Salim Ibn Abdullah ibn Umar ya zantar da mu shi kuma ya karba daga mahaifinsa shine Abdullah ibn Umar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kullukum ra'in dukkaninku makiyaya ne dukkaninku makiyaya ne ma'ana dukkaninku kowa yana da gwargwadon abin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kiwo a tare da shi kowa ka gani yana da abin da Allah ta'ala ya bashi kiwo saboda ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi kawai haka kamar yadda ya zuba dabbobi a bayan ƙasa ko ƙur'ani yana gaya mana a fahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم kenan shi ɗan adam daban ne da sauran halitta kullukum ra'in kowan kuma kiyayi ne waza da lais laisu ya ƙara cewa yunus ya ce kataba ruzaiku bin hukaimin ila ibn shuhabin ruzaiku ibnu hukaimin ruzaiku a gwamna ne a lokacin a lokacin a lokacin khilafan umar ibn abdulaziz a wannan garin da za a faɗa aila shine kaman gwamnan garin ko kuma kace shine kaman kaman hakimi na garin da yake garin ba babba bane wanda ya kai su a ce a kira shi da wanda amma dai kaman shine shugaba a shine kaman hakimi na wurin wato ya rubuta Ruzaiq ibn Hukaymin ya rubuta wa Ibn Shihabin wato ya rubuta wa Malam Ibn Shihabin Az-Zuhri Muslim kenan a Ibn Shihabin Az-Zuhri malamin Imam Al-Bukhari wanda mun shayin maganar shi anan malamin Imam Malik afwan malamin Imam Malik wanda an shayin maganar shi ko wa ana ma'ahu yawma idhin Yunus yace ina tare da shi a wannan lokacin biwadil qura a awadil qura ya rubuta masa hal tara an ujan mi'a ya rubuta wa ibnu shahabin az-zuhuri kana ganin garin nan da nake na iya yi musu jumu'a ma'ana ma iya kafa masallacin jumu'a mu rinka yin jumu'a wa ruzaiqu amilun ala ardin ya'maluha ruzaiqu ya kasance a lokacin da yake rubutawan a lokacin da ya aika masa yana amilun wato yana wani ma'aikaci manomi ala ardin a wata gona ya amaluha da yake aikinta wa fiha jama'atun minas sudani a cikin gonan akwai ma'aikata manoma baƙaƙen fata, wa ghairihim da wasunsu, wa ruzaiƙun yau ma'izin alal aila, shi kuma ruzaiƙu a lokacin yana aila ɗin, wato yana shi ne, yana wannan garin aila. Shi aila ɗin wani gari ne hanyan idan an bar Madina ta hanyan Sham za a tafi Masar. To, a nan aila ɗin yake, an ce shi ne daidai bakin gaɓar kogin da ake ce mishi Bahar Kalzum. kogin da Allah maɗaukakin sarki ya halakar da Fir'aun a Kalzum kenan wannan ruwan na Kalzum to daidai gaɓar ruwan garin da yake gaɓar ruwan in an bar Madina an yi hanyar Masar kogin da za a bi ta gaɓar ruwan to an ce garin anan yake kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani Sheikhul Islam ya kawo cikin Fathul Bari amma ya ce yanzu babu garin ma'ana garin yanzu ya tashi ba garin kwata-kwata a wasu dalilai sun sa garin ya tashi wurin ya zama kamar a za a iya kiran shi kamar kufayi duk da akwai wasu abubuwa da ake a wurin amma dai yanzu babu shi wannan garin din a yanzu shine aila فكتب, فكتب ابن شهاب sai da ya rubuta wa ibn shahabin yana masa fatawan cewa garin nan da nake a matsayina na shugaba kuma gani a muna suna yin kwanaki a cikin gona kamar da irin katuwar gonar ana yin kwanaki a cikin ta ana aiki a na iya yi musu jumu'a wa ana asma yunus yace ina ina sauraron shi wa'ana ina jin amsan ya amuruhu yana umartansa an yi jammi a cewa babu laifi a yanayin ya kai ya iya yin juma'a yukhbiruhu anna saliman haddathahu ya ba shi labari cewa salim sai ibnu hajarin asqalani a sai ibnu shahabin az-zuhri a amsan da ya bashi sai rubuta masa cewa salimu ya bashi labari wato salimu dan abdullahi ibn umar kenan ya ya bashi ya gaya masa anna abdullahi ibn umar cewa sayyidina abdullahi ibn umar ya yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullukum ra'in dukkaninku makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kuma kowa abin tambaya ne a bisa abin da aka bashi kiwo wato kowa mas'uliyan kowa shi mas'uli ne akan abin da aka bashi kiwo wanda gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki shi yasa zai kawo abubuwa a tafasil din yadda kowane irin tsarin kiwon yake ko ba ko ba ka da kowa ƙarƙashin ka ba ka da ƴaƴa ba ka da kowa to kai kanka ma kai kanka ma Allah madaukakin sarki ya baka wasu abubuwan da sai ka kiyaye su ga barin kai su ga inda Allah madaukakin sarki ya ce kai a kai su wato wato kai a zatin kanka kenan ballantana kuma in Allah madaukakin sarki ya kaddara akwai ko da mutum ɗaya misali a ƙarƙashin ka ko mutum biyu ko mutane da yawa ko wani abu makamanci kuma ko da ba kowa ɗan adam ƙarƙashin ka ko akuya ce a ƙarƙashin ka to kai mas'ulun ne an wannan akuyar da aka baka ciwo saboda mene saboda ita ma dabba ce inna allaha katabal ihsana ala kulli shay hadisin da yake cikin sahihu muslim hadisin ya ala shaddad ibn aus a wato abu ya ala shaddad ibn aus kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi dukkaninku makiyaya ne kuma kowa mas'uli ne akan abin da aka bashi kiwo al'imamu ra'in shugaba kaga sai aka fara da shugaba saboda wanda za a rubuta matakardan shugaba ne a inda yake shugabanci cewa duk abin da ya sani daidai gwargwado shine amana na abin da aka bashi kiwo to yayi daidai gwargwado musamman kuma abin da ya shafi kula da addininsu sallan juma'a kuwa addini ce zai gaya mana a wani hadisi a gaba ko cewa juma'a azima ce saboda haka sai ya fara da shi wal imamu ra'in cewa shugaba jagora makiyayi ne wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma mas'uli ne ma'ana abin tambaya ne an ra'iyatihi akan abin da aka ba shi kiwo ran tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai tsaye da kowane mutum shi kaɗan shi ya tambaye shi akan abin da Allah madaukakin sarki ya sanya a ƙarƙashin shi ya ya tafiyar da waɗannan abubuwan ko a lokacin da hadisi ya gaya mana za a kai jallin da ma za a rufe harshe a hana shi magana saboda shi harshe ya saba da yin ƙarya ko sai a ce to yanzu ba kai za ka yi magana ba ku sauran gaɓɓai ku yi magana sai a sa sauran gaɓɓan ɗan adam sai su yi magana shi yasa a ran tashin alƙiyama abubuwa da yawa ne za su yi wa ɗan adam shaida har wurin da kake zama zai maka shaida ran tashin alƙiyama guri inda kake zama mahalli guri nan da zaka zo ka zauna misali kawai ka tashi ka tafi to wurin zai zo ya maka shaida shi yasa malamai suke cewa kamar yanzu misali da muke cikin sabuwar shekara yau muna ba tafi kwana uku hudu ba mun shiga sabuwar shekara shekarar da ta wuce muna ganin kamar ta riga ta wuce ko ta wuce a wurin mu amma fa tana nan domin Allah madaukakin sarki zai dawo mana da shekaran da, da muka fita hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas da ta fita ba ta wuce ba tana nan ko a cikin littafin da la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha kowa kuma zai ga wa waje duma amilu hazira wala yazlimu rabbuka ahadan za ta zo ta mana shaida kowace rana daga cikin kwanukan shekara da kowace awa da kowane minti da kowane sakan zai zo ya maka shaida zai zo ya maka shaida na abin da kai a cikin shi mafhum na abin da kai a cikin shi za a sa maka daga ran da ka balaga daga sakan ɗin da ka zama baligi zuwa sakan ɗin da ka koma ga Allah maɗaukakin sarki za a sa maka tarihin waɗannan abubuwan kana kallon su ana nuna maka kowanne wanda ka ci riba da wanda kai asara to har wanda ka ci riba ma sai kai nadama balle wanda kai asaran har wanda ka ci riba ma'ana har wanda ka zo kai zaman karatu a nan ko kai zaman sallah misali ko da yake a sallah ba za a ce kai rama ba amma har wanda kai zaman sauran askarai da sauran abubuwa na alkhairi sai ka jin me yasa na takaita ban kara akan yanda nayi ba shine nadaman da mutum zai yi ko zai ga alkhairan da suke ciki sai ya ga kuma wani gurbi da bai gama cikewa ba misali wata awon za ta zo ya ci 60% a cikinta 40% wanda zai wanda zai iya sai kusuri kasan shi dan adam kullun cikin kusuri yake ko a kullun cikin takaita abubuwa yake to haka dai a wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulun la'i fi ahlihi hakanan ar-rajul mutum a cikin gidansa magidanci mas'ulun an ra'iyatihi fi ahlihi a cikin ahalinsa mas'ulun an ra'iyatihi shi abin tambaya ne akan ahalinsa shine kamar maganar da aka yi karatun jiya da prof ya mana ko na maganan tarbiyya da yanayin taɓarɓarewar abubuwa yanzu wanda ya faɗi cewa mas'uliyan iyaye ne mas'uliya ne akan iyaye duk abin da uba ya bari ɗansa ko ƴarsa ko matar shi ƙoƙarinsa bai kai ya kare wannan abin ba ya bari ya shine ya- ya taimaka zuwa zuwa ga aikata wani abinsu na laifi misali to shi ma yadda aka ba su laifi shi ma haka har yanzu yana da laifi a ciki sai dai in Allah ta'ala ya ga ya iya kokarin shi wannan kuma wani abu ne wanda shi babu gazawan shi a ciki mafhum saboda Allah ta'ala ya ce mu tashi mu yi aiki gwargwadon abin da ya ce mu yi mu yi aiki kar mu kwanta kai kamar misalin da aka bada na wani mutum wai ya gina gida ko misalin da malai ba mu jiya wani mutum ya gina gida sai ya yi voice cutter din shi a ta hanyar waje gidan kuma yana daga ciki aka ce mai ai an dauka gidan yara musamman yara mata ta ciki kaza kaza da sauran sai ta kai kowace ta yi abin da ta ga dama kaga wannan ai ba sai an ga maka mas'ulun bane an ra'iyati sai ran tashin alkiyama zai wa Allah madaukakin sarki bayani saboda shi yana tunanin kawai kowane mutum yana da daman yayi abin da ya ga dama ai dan adam ba za ka takai ba za ka takaice dan adam kai da sauransu irin waɗannan tunanonin munana ba Ah, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha haka nan mace magidanciya a gidan mijinta ita ma ra'iya ce dole ta kula da kanta kiyaye amanan mijinta dukiyan shi a sirrinsa da duk abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya ita ce mai kulawa da waɗannan abubuwan Ah, wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi haka nan bawa khadimi ko ma'aikaci ko mai kulawa da mutum dukiya ko yaransa ko ma dai wani iri ne wanda yake karkashin ka karkashin mutum ra'in fi mali sayyidihi shi ma abin tambaya ne a cikin dukiyan sayyidinsa wa mas'ulun an ra'iyati ra'in makiyayi ne kuma shi abin tambaya ne qal a Yunus yace wa hasibtu an qad qal yace ina ma zaton ya ma ce a cikin a cikon jumlan karatun da ya rubuta masa wa rajulu ra'in fi mali abihi haka nan ma mutumin da yake gida da yake gidan baban shi shi abin tambaya ne akan dukiyar mahaifinsa wa mas'ulun ah, shi abin kiyayewa ne abin ki- ba kiwo ne makiyayi ne akan dukiyar mahaifinsa kuma abin tambaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku kowane mutum ɗaya mas'ulun shi abin tambaya ne an ra'iyatihi a bisa abin da aka bashi ra'iya ɗinsa wato abin da aka bashi a kiwo wato wannan hadisin mahallin shaɗin cikin hadisin shine a ruzaiku da ya zama a shugaba a aila ya zama daga a wato mutanen da yake jagoranta mutanen da yake jagoranta kamar da aka faɗi a cewa lallai ne ya tsaya wajen tsare musu dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ya sanya a cikin wannan ra'iya ɗin nasa tun daga addininsu mutuncinsu dukiyarsu lafiyansu da duk wasu abubuwa da suka kunshi waɗannan abubuwan to wajibin shugaba ne ya ga ya iya ƙoƙari wajen tsarewa al'umman shi kare al'umman shi a daga abin da aka bashi kiwo nasu باب هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبي والصبيان وغيرهم آه wannan babin zai yi magana shi kuma akan hal alaman yashhadul jumu'a shin akwai ga wanda ba su ba su halattan juma'a sallan juma'a akwai wankan juma'a akan su tunda hadisi ya zo kamar a kamar hadisin yayi itlaqi ne gusul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim ko cewa dukkan muhtalimi dukkan baligi wankan juma'a wajibi ne a kansa to dukkan baligi a nan har da mata ake nufi baligai wanda su ba za su je juma'a ba sannan kuma hada har da yara ake nufi wa qala ibn umar innamal ghuslu ala man tajibu alaihi aljum'a abdullahi ibn umar yace a'a innamal ghuslu shi wanka kawai yana nan ne alaman tajibu alaihi aljum'a akan wanda jumu'an ta wajaba a kansa wato koma da mutum namiji ne babba idan yana da uzurin da tunda akwai uzurori wanda za su hana mutum zuwa juma'a wanda shari'a ta ta istisna'in su to in dai da wannan uzurin da shari'a ta istisna'i to wankan juma'a ya tashi daga zamowan shi na wajibin da aka faɗi wajibin sunna wajibun ko da suka ce wajibi ne na sunna ba wajibi na farilla ba a to wajibcin ya tashi wato dai a shi wankan juma'a sunnancin wankan juma'a yana da alaƙa da zuwa juma'an ne saboda wanda juma'an ba ta kan shi to wankan bai kan shi in yayi wannan dan ƙara tsaftace jikin shi a da wani abu to wannan daban amma dai wanka wanda za a kira shi wankan jumu'a to yana da alaƙa ne da zuwa ita jumu'a din duk abin da duk abin da aka ce wa jumu'a shi yasa imam malik Allah ya ƙara masa rahma shi a wurin shi yace wankan juma'a muttasilun ne bin rawahi saboda ai zuwa juma'a ake ma wankan ko aka ci an tambaye shi idan mutum ya yi wanka na juma'a kuma sai ya tsaya ya wasu uzurorin shi ko ya tafi kasuwa ko ya tafi wajen uzuri ya ce babu wanka ya ce babu wanka bai zama wankan juma'a ba ya ce saboda ai wankan juma'an ake ma sunan shi gusulul juma'ati wankan juma'a saboda haka shi a wurinsa muttasilun ne bin rawahi حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل حديث ده إسناد شزوا ga Salim dan Abdullah ibn Umar ya karba daga mahaifinsa Abdullah ibn Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ja'a minkumul jumu'ata duk wanda cikin ku zai zo jumu'a falyaghtasil to yayi wanka kaga kenan wankan na da alaka da jumu'an kenan حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل مهتلم دغ عبد الله بن سالم دغ عبد الله بن مسلمة دغ مالك دغ صفوان بن سليم دغ عطاء بن يسار دغ أبي سعيد الخدري الله يقرا masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce gusul yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wankan juma'a wajibi ne akan dukkanin mutumin da ya balaga حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وحيب قال حدثنا ابن داوس بن داوس عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الاخرون السابقون يوم القيامه اوتوا الكتاب من قبلنا من قبلنا كو من قبلنا من قبلنا واوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وتروايا كمان يا سابع دنا رانا ايتيو كينا فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله فغدا لليهود وبعد غد للنصارى فسكت آه حديث نند اسنادي شي زوا ga Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace nahnu al-akhirun as-sabiquna yawm al-qiyamah amma za ta ce nahnu al-akhirun mu ne na ƙarshe al'umman da bayanta babu wata al'umma, kuma mu ne a sabiƙuna, mu ne mariganya, mu ne sabiƙuna sabiƙuna ula'ikal muƙarrabu, mu ne sabiƙun, wato mu muka zo a ƙarshe, amma kuma ran tashin harkiyawa za a tashi kuma a ga mu za a fara tasowa, al'ummanmu za a fara mai hisabi su za su fara shiga aljanna, shi ne ma'anar sabiƙuna. Sannan kuma ita ce al'umman da za ta yi abu ɗaya a ninninka mata, za ta yi kuskure a yafe mata take. in ta nemi yafiyan ko za ta ta kuskuren ma daga mata kafa a kyale ta ta yin kuskuren shi ma wai rahama ne yana cikin rahamaniyar manzan Allah shi sa malamai suke cewa iya daga cikin rahamaniyar manzan Allah har kafirin zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya san cewa yana cikin wani zamani yana cikin ayyamur rahma ko tunda zai ta kafircin sa ya ta shirkar sa ya ta zaben Allah shi amma Allah ta'ala ya kyale shi da zai je sai ran da zai bar duniya zai tuba daga shirka ya tuba daga dukkan abin da yake yi sai Allah ya ce shi kenan al-islamu ya jibbu ma qablahu ko ko kuma la ilaha illallah tajibbu ma qablaha a wata riwaya duka cikin bukhari kaga sabanin kafiran da ka- idan kafirai suka yi kafirci annabi ya zo ya musu wa'azi ya musu wa'azi suka kiji sai Allah madaukakin sarki sai ya sa rana in ya sa rana sai ya ce wa annabi ranka za ga wata ka bar garin annabin yana barin garin azaba tana sauka Allah ta'ala zai turo azaba kalan azaban da ya so ya yi ma wannan al'umman sai ya gama da su gaba daya adawa samudawa da sauran dukkanin al'ummatai ga sunan qur'ani yayi ta ba mu labarin al'ummatan da suka wuce baya da irin kaloluwan azaban da Allah madaukakin sarki ya rika musu saboda annabawansu sun musu wa'azi sun kiji shi ko Allah wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula fa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna fiha ko fafasaqu fiha haka ne fa haqqa alaiha alqawlu dammarnaha tadmira to su kuma wannan al'umman kafiri ne ta kafircin sa har ran da zai rasu ma ba za ga wata azaba ta same shi ba an jinkita masa ya je lahira saboda me saboda yana cikin zamanin Annabi Muhammadu shi yasa mun faɗa a wasu karatuka a baya cewa ko ko yaƙi ne manzo Allah sasa yake cikin yaƙin Allah zai turo mala'iku ya ce su yaƙi da kafiran mutane to sai kaga sauki ka duba yakin badar ka duba yakin uhudu a ce maka mala'ika ɗari mala'ika dubu ya sako wa mutum dubu amma cikin mutum dubu saba'in kawai aka kashe aka kama saba'in saura suka gudu ko kuma wai da mala'iku dubu fa a filin dagan wanda mala'ika ɗaya ake turowa ya ya kifar da duniya duniya ma kanta wannan da muke kai ai a tafin wani mala'ika take ko kaga da mala'iku irin mu ne misali masu masu masu gayyara umarnin Allah misali ko da mala'ika in ya fushi kawai sai dai a ga ya juye ta to amma da yake shi mala'ika la ya suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun ah nahnu al-akhirun as-sabiquna yawm al-qiyamah kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi sharadin kenan to amma duka mu samu wannan ba fa sai dan abu daya shi ya kamata mu riƙa komawa muna gane wai me yasa Allah ya mana wannan nahnu al-akhiruna sabiquna nahnu khairu umma me yasa aka mana saboda mu ummatu khairu ummatu khairin ummatu khairur rusul wal anbiya ne ko bushara na ma'ashar al-islami inna lana min al-inayati ruknan ghayra munhadimi lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami in ji al'imamul busiri cikin burda al'arifillah alaihi rahmatullah na hannun akiru na sabiƙo na yawon alƙiyama mu ne na ƙarshe al'umman da ita ce ta ƙarshe ya kamata na tashin alƙiyama in layi za a bi to mu za mu zuwa ƙarshe sai an gaba da dukkan al'ummatai wajen hisabi da shiga aljanna sannan kuma a ce ba ku ka zuwa ƙarshe ba me yasa ka makara ko to mu wannan makaran namu sai ya zama makara ne na musamman an so mu makaran ne shi yasa muka makara makaran kuma mun gode mata utul kitaba min qablina an ba da littafi gabanin mu al'ummatin suka wuce duka an ba su littattafan su wa utinahu min ba'dihim mu ma kuma bayan su an ba mu namu littafin shine alqur'ani fa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fihi sai fa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fihi ko kuma an ba su jumu'a utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fa hadha al-yawm alladhi ikhtalafu fihi wannan ranan ta jumu'a ita ce ranan da suka saba a cikinta a littattafansu duka Allah ta'ala ya ba su zaɓi cewa su ɗauka juma'a ta zama wata rana ta musamman ta ibada amma ba ranar hutu ba rana ta ibada kawai ma'ana ya zama ita ce rana mafi girma saboda a wurin Allah maɗaukakin sarki cikin ranaku guda bakwai babu kamar juma'a ita ce afdalu ay, afdalul ayyami inda Allah subhanahu wa ta'ala fa hadana Allah sai Allah sai suka saba suka ki sai Allah madaukakin sarki sai ya shiryar da mu zuwa ga wannan juma'an sai ya ce to tunda sun ki karba an ba Yahudawa juma'a suka ce a mu gobe muke so kaga sabawa Allah kenan Allah ya ce shikenan ku dau goben amma ba da umarnin mu ba suka dau gobe ma'ana suka dau asabar shikenan a da suka wuce al'ummatan nasara suka zo Allah ta'ala Allah ta'ala ya ba su juma'a suka ce a'a su jibi suke so tunda da Yahudu sun ɗau gobe ma'ana dai wai dole a saba wa Allah ko kuma ba san wani muhimmancin ɗaukan gobe ko jibin ba kawai dai dalilin kawai a saba wa abin da Allah maɗaukakin sarkin ya ce a yi ma'ana in annabi ya zo ya ce musu to juma'a ita ce ranar ibada mafi daraja ya ce a su auren su gobe suka zaɓa saboda me saboda inadi da tamarrudi da taurin kai irin na mutum musamman banu isra'ila al-yahud wa nasara fahadan Allah fagadan lil yahud yace to gobe asabar sai ta zama ita ce ranar yahudawa wa ba'da gadin lin nasara bayan gobe kuma jibi ita ne ta nasara fasakata yace daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru amma dai ya faɗi falalan juma'a a wurin mu cewa ita ce ranar da tafi kowace ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya halicci duniya ita ce ran da ya fitar da annabi Adamu daga aljanna ya sako da shi ƙasa ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa annabi Adamu daga cin ganyen bishiya kuma ita ce ranar da aka karɓi rayuwan annabi Adamu ɗin kuma ba za a tashi alkiyama ba sai a ranar Juma'a. Shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa idan gobe Juma'a ne safiyan Juma'a ne gobe to tun daga inda aka ce dare yayi alfijir ya zo ketowa dukkan halittan Allah da suke bayan ƙasa suna cikin firgici banda mutum da aljan banda sakalai saboda surar kanannu ne ko su aka gaya wa fa cewa kiyama za ta tashi ran juma'a amma sun fi kowa mantawa wani sai shekara juma'a tana wucewa juma'a juma'a juma'a juma'a za ta wuce sau hamsin da biyu a shekara sau hamsin da biyu juma'a take shiga a shekara amma wani ba zai tuna a wannan shekarar sau biyu ba zai tuna ya kai sau ya fi sau biyu cewa watakila wannan juma'an ta gobe ta zama ita ce kiyama bari in shishirya sosai in tuttuba daga zunubi na yau alhamis in koma wa Allah maɗaukakin sarki duk wanda na san ina da matsala da shi in nemi yafiyansa kar a je goban nan kiyama ce ko dan adam bai tunawa aljari bai tunawa wanda kuma su ne nauyaya guda biyu ma'ana su ne Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa nauyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun kuma su za mu hisabi gobe sauran sauran halittu kuma da su ba ruwansu ma ba wani hisabin da za a musu na hisabin azaba ko ko aljanna ko da sauran aljanna ko wuta su ne manzara sa suna ce to su kuma duk sati in gobe juma'a suna cikin firgici sai sun ga sai sun ga goben ta yi ta wayi gari yau juma'a hantsi yayi sun ji shuru ba su ji karan kaho ba misali ko sannan za su gane eh to ba wannan juma'a mace wata ila juma'a gaba ce ko ba su kara manta ba juma'a gaba za su kara yi amma shi dan adam kullun yana cikin rabkana wani ba zai ma saba wa Allah ba sai gobe sai ana gobe juma'a wata ila ko kuma sai juma'ar da safe ya manta watakila ta zama kiyama Allah ya kiyaye mu manzo sa san ya ce za ta sha alkiyama ne a lokacin da kowane mutum yana cikin yanayin hada hadan shi yace domin yanzu mala'ikan da ke rike da kaho yana rike ne umarnin Allah kawai yake jira saboda haka a san da Allah ta'ala zai masa umarnin kuma to kowane ɗan adam wanda suke raye a lokacin kowa yana cikin mu'amalolinsa wani yana wajen awo ya daga kwanon awo zai zuba a buhu sai a busa kaho a haka zai kame ya tafi kiyama ko wani ya tada sallah wani ya yi sallama wani ya kama hanya wani ya yi kaza wani yana driving wani haka dai kowa wani ya ɗaga ruwa ma zai sha za a hura ƙafan haka kowane mutum yana cikin mu'amalan da yake ciki ba za a ce a'a a bari a sanar da mutane a ce musu an ba su notice na sakan biyu ba ba notice ko na ko na kiftawa kawai sai dai ka ji an busa ka rika ji kamar da wasa ko shi kuma Allah baya wasa sai ka ji ashe tabbas da gaske ne ka multsike ido ka duba ka auna ka ganka wai ka zo filin alkiyama ba kuma yadda za ka yi abinda ka riga ka kaddamar shi kenan na alkhairi alkhairi na sharri sharri Allah ya sa mu ga alkhairi Allah ya fi sharri mu da kurakuran mu ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده sannan manzala sasan ya ƙara hadisin cewa haƙun ala kulli muslim haƙƙi ne akan dukkan musulmi lallai ne akan dukkan musulmi an yartasila fi kulli saba'atin ya rika yin wanka duk kwana bakwai ma'ana mutum ko da ba zai rinka yin wanka kullum kullum ba to duk kwana bakwai mutum ya ware wata rana ana nufin juma'a din a fi kulli saba'atin domin mafi yawa in an ce in an ce sati ko an ce ranar sati ko an ce sab'a da larabci ana nufin juma'a juma'a ake nufi da yawa yakan zo ka ji a hadisi a an ce kowane sati to ana nufin ranar juma'a dan ranar juma'a ita ce ranar sati kamar ita ce ranar a ƙarshe wadda daga ita sai asabar duk da lahadi ce ranar farko a cikin sati to amma ana ana itibarin juma'a saboda juma'an ita wata rana ce ta daban an yi tasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman wata rana yaksilu fihi ra'sahu a wankan ba ba kwaskwarima ba wanka sosai ko da ba shi da laruran yin wankan ya yi wanka dai a sati sau ɗaya ya fihi ra'sahu wa jasadahu ya wanke kansa da jikinsa mun karanta wani hadisi a baya ibn hajar ya ce abin da yasa aka yi abin da yasa aka faɗi kai da jiki a nan duk da an ce wanka ana nufin duka wanke duka jiki gaba ɗaya amma sai aka yi sai aka yi zikirul khas ba'd am kamar yadda yazo hadisin baya cewa mutum ya wanka ya wanke hada kansa a wancan riwaya na rana ita yau nan kuma aka ce ra'sahu wa jasadahu ibnu hajar yace dalili saboda a nuna wanka cikakke ake nufi ba wanka alola ba mafhum dan alola ma wanka ce ba wanka alola ba ba kuma wanka wanka wani bangare da barin wani bangare ba domin akwai wan in mutum ya wanka ya wanke duka jikin shi bai wanke kai ba za a ce yayi wanka mafhum to yace manzala sallallahu yace yaksilu fihi ra'sahu wa jasada rawahu abban ibn salih an mujahid an tawus an abi hurairah qal qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama lillahi ta'ala ala kulli muslimin haqqun an yaktasila fi kulli sab'ati ayamin yawman wannan ma dai isnadin shi zuwa ga abi hurairah ce yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin Allah yace lillahi ala kulli muslimin haqqun yana daga Allah maɗaukakin sarki akan dukkan musulmi akwai haƙƙin da Allah ta'ala yake da shi akan dukkan musulmi ya ɗora masa an yaktasila fi kulli sab'ati ayyamin yayi wanka a cikin dukkan kwana bakwai yauman wata rana guda ɗaya ma'ana ya ware wata rana guda ɗaya kuma duka an yi ijma'i ana nufin juma'a ɗin saboda hadisan da suka yi maganar ita juma'a ɗin ana nufin sab fi kulli sab'ati ayyamin yauman yauman ɗin nan ana nufin ranar juma'a باب حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد دقى عبد الله بن محمد دقى شبابته آه دقى ورقاء دقى عمرو بن دينار دقى مجاهد دقى عبد الله بن عمر شو من الله صلى الله عليه وسلم يأتي ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد ائذنوا للنساء ku yi wa mata izini izini kenan kaga daga nan aka samu mace ba za ta fita ba daga gidan mijinta ko da masallaci za ta je sai ya yarda in bai yarda ba fitan ya zama haramun izanu lin nisa'i billaili ila masajid ku yi izini wa mata su fita zuwa masallatai ko da da daddare ne wato da daddare to kuma ina ga da rana da daddare ma da aka fi karancin am ko saboda duhu da sauran abubuwa na laifi an fi farar da su da daddare saboda duhu yana suturce abubuwa da sauransu to da duhu ma manzala sa ce kar a hana mata zuwa masallaci amma wannan kar a hana su din ba umarni bane na wajibi cewa tabbas sai kama a umarni ne ba amru ba amru wujubin bane amru ibahatin ne ko in kaga ba wata matsala kana iya barin matarka kar ka hana ta amma inda matsalan da zai iya biyo baya to hana tan kuma shine maslaha mafhum kamar yadda zai zo a gaba حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والإشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن ينحاني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله daga Yusuf bin Musa daga Usama daga Abu Usama daga Ubaidullahi bin Umar daga Nafi' daga Ibn Umar yace kana timra'atul li Umar wata mata wata mata ta kasance cikin wata mata matansa matan Umar ibn al-Khattabi ta kasance tashhadu salata subhi tana salat tana halartar sallan asbahi wal isha da sallan isha fil jama'ati a jam'i a masallaci faƙila laha sai aka ce mata lima takhrujina wa qad ta'lamina anna umara yakrahu dhalika wa yaghar me yasa ke kullun sai kullun kike fitowa masallaci da isha'i da asbahi bayan kuwa kin san cewa Umar mijinki mai gidanki yakrahu baya son mata suke yawan fita masallaci a irin waɗannan lokutan a wayaghar kuma yana kishi akan kanshi ga nashi iyalin ma su fita wani ya gansu qalat sai ta ce wa ma yamna'uhu an yanhani to in haka ne me yasa shi bai hana ni ba bai taba hana ni ba qal sai wanda ya ga mutum sai ya ce ta yamna'uhu qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce ai abin da yasa ba zai hana ki ya ce haramun ne ki fita ba saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la tamna'u ima Allahi masajidallah manzon Allah sallallahu ce kar ku hana ima Allahi bayin Allah mata halartar masallatayyan Allah madaukakin sarki wannan jawabin dai an sha yin sa a wanda zan kara nake nufi akan wannan cewa sayyidina Umar ya yi ta iya kokarin tunani mabambanta akan wace hanya zai bi wajen dakantar da mata ga barin zuwa masallatai saboda abubuwan da suka rika faruwa abubuwan kuma da suka rika faruwan sun faru tun kafin zamanin da sayyidina Umar yayi tunanin ya hana mata ma'ana sun faru bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi kadan kana iya cewa khilafan Abubakar ko farko farkon khilafan Umar sai da Aisha tana faɗi mun karanta hadisin ta a baya tana cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan lokacin wato bayan wafatinsa kaɗan da da ya kai lokacin ta ce wallahi da ya hana mata halartar masallatai saboda abubuwan da suke faruwa kullum abubuwa suna ƙara cancanjawa a na firgici da sauransu a cewa babu aminci to ana haka sai na umar shi ma ya zo abin yana damun shi kwarai gashi kuma dama yana da kishi nashi na musamman hususan yana da kishi nashi na musamman radiyallahu anhu wanda kishin sa wani hadisi yayi maganar kishin ko manzala sallallahu alaihi wasallam yana zaune yace wa sahabbai yanzu nan na je gidan aljanna a wata riwaya jiya na leka gidan aljanna na ga gidan Abubakar na ga gidan Umaru gidan Abubakar ya shiga Umaru kadan na shiga gidan Abubakar na kewaya ko ina amma Umar ban shiga gidanka ba saboda ban shiga gidanka ba na dai ga wata mata tana alolan la'asar a kofar gidanka yace asala baka shiga gidana ba yace saboda kana da kishi kar in ce na shiga gidanka kai kishin ko na ga matanka na aljanna shi asalallahi ko zan yi kishi ai ba zan maka ba ya fashe da kuka to duka dai wannan anan za su yi masa kamar ban kamar barkwanci ne to amma me yake nuna mana yana nuna mana daga cikin abubuwan da yake nuna mana tsananin kishin da sayyidina Umar yake da shi duk da ba zai manzura sa sanin kishi ba to amma yana nuna mana tsananin kishin wanda ba shi bane fiqhun da ke cikin hadisin wanda zamu fahimta shine cewa manzura sa yana daga inda yake zaune yana ganin lahira bai buya masa ba hadisai ne duka an sha karanta su cikin sahihul bukhari da sallallahu alaihi wasallam to haka dai ya ta tunani to ita wannan matar nashi da ke zuwa masallaci yar sayar da zai hana ta shi ba zai iya ce mata dena ba saboda yana ce mata dena za ta kafa masa hujja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana ba ko ka san su sahabbai iya daga cikin adalcin su khalifa a cikin sahabbai zai yi hukunci idan da wanda ya ga hukuncin an saba wa daidai ko da mace ne zai yi magana sai a tattauna in shine bai fahimta ba a fahimtar da shi ko in kuma shi shi khalifan ne yayi ba daidai ba a matsayinsa na ajizi shi kuma dan adam ajizi ko sai ya gyara a take saboda me saboda adalci ko da zai mata magana ya ce mata kar ta kazo masallaci ya ta kama mata hujja da wannan hadisin kamar yanda lokacin yana khutba ko an ce yana khutba yayi maganan ajja sadaki akan dirhami 500 ko cewa daga yau na sa doka kar wanda ya ƙara biyan sadaki sama da dirhami ɗari biyar na aure ya ce kuna nan kuna ta sa aure na yin tsada kuna sa mutane suna jin tsoron aure kuna ta alfahari kuna cika kuɗi wajen sadaki saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi duka matan da ya aura da duk ƴaƴansa da ya aurar bai karbi sadaki kuma bai bayar ba bai bayar abin da ya bayar ba bai karba daga abin da ya karba ba sama da dirhami 500 saboda haka na daidaita sadaki dirhami 500 daga yanzu shikenan kowa ya shiru da an tashi daga nan shikenan doka ce an zartar da har yau ba wanda ya isa ya ƙara daga dirhami ɗari biyar sai dai in ba shi da ƙarfi ya rage daga dirhami ɗari biyar ɗin misali ko sai wata mata tana can baya sai ta ɗaga hannu sai sai na murace ga wata mata can tana ɗaga hannu a tambaye ta menene sai ta ce tana da magana ne sai ce to ta matso ta taso ta dawo gaban shi ya ce ki yi magana ta ce a yutina Allah wa tuhrimuna anta ya amiral mu'minin yanzu Allah ya ba mu abu haka kawai ya shugaban muminai kai kuma ka hana mu ya ce menene Allah ya ba ku na hana ku ta ce Allah ya ce ba laifi a iya ba mu dukiya da yawa in za a aure mu kai kuma yanzu ka zo ka taƙaice ka ce a daina ba mu dukiya da yawa a rinka ba mu ɗari biyar sai ya ce to sai kin faɗa inda Allah ya ce a ba ku dukiya ɗari biyar in ko ba haka za ki fuskanci hukunci ta ce a wurin ai a kusa ne cikin sautin nisa'i ne ya ce biyo mana ta ce Allah ta'ala ce wa inar stubdala zaujin makana zaujin fa'ataitum idahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudunahu buhtanan wa isman mubina sai shiru sai ce hazar zaman hatta nisa'u afqahu min umar yace kaga wani irin zamani wai mace ma ta fi umar fahimtar aya yace wannan ayar na santa yace amma ban gane cewa ayan tana umarni cewa a iya ba mace dukiya da yawa ba sai da kika yi magana saboda me saboda ba ayan ba saraha ta yi ba ko abinda ayan ta ce idan mutum yana da mata hudu sai kuma yake so ya ƙara wani aure kaga ai ba a mace biyar to zai saki ɗaya ne sannan ya kawo wata ko yana so ya suwafin kenan haka ne to qur'ani yace idan mutum yana so ya wannan suwafin din wanda zai saki din ko ya bata dukiya mai yawa kai ya karbi komai cikin dukiyan domin karban dukiyar laifi ne ka bata wani abu mai yawa karka karba jiya na tura littafin dokokin aure da aka magana shi jiya anan na tura a group ɗinmu na karatu akwai group ɗinmu na karatu wanda suke ciki na tura jiya da Allah ina so kowa ya biya wannan maganan ta maganan dukiya mai yawa da rashin karɓar an yi kokari matuƙa wajen littafin nan ni na karanta littafin duk da ban kai shi zuwa ƙarshe ba amma dai littafin ya burge ni kwarai shi sa ba manta ba jiya na yi ma malam maganan shi kuma yace su suka zauna suka yi daftarin kuma yace ba a taɓa yi wa doka gata kamar wannan littafin ba to amma dai wasu abubuwa suka shigo na siyasa da sauransu a suka hana a ci gaba da abin amma dai daftarin an gama shi complete yana nan duk wanda yake cikin gudu zai ga littafin in ya so zai iya printing out ya fitar ya ci gaba da karantawa zai amfane shi kwarai duk wanda ya karance wannan littafin ya karance abin da yake cikin shi insha Allah zai taimake shi wajen duk littafin da ya dauka ko na fiqhu ko na hadisi da yake magana akan kitabun nikahi ko babun fin nikahi ko dai kowace irin mas'ala a dogara take magana akan aure to littafi in ya karanta wannan littafin an rubuta shi da Hausan boko ne wanda na tura din zai ce zai san cewa wannan littafin ya gama masa karatu kwata kwata kuma la ya faɗi cewa mas'ala biyu kadai aka fita daga malikiya mun sani ku kasan nan duka akan mazhabar malikiya muke hakkotuna ma na shari'ar musulunci suna shari'a ne da shari'ar mazhabar malikiya dan haka shehu dan fodiyo shehu abdullahi gwandu su Muhammad Bello suka dora mu akai kuma har yanzu kasan nan akai take sai dai daga baya ne ake samun waɗansu masu neman cakuɗa kwakwalan al'umma suna kallon al'umman nan sun san ba karatu suke ba amma sai su kawo mata abubuwan da za su cakuɗa mata kwakwalwa Allah ya sauke to haka da yace ya ba mata ya ba sauran al'umma musulmi hakuri cewa su hakuri wallahi yanzu ya gano saboda kintsar da Allah ya ce fa ataytum ida wannan kintaran ya fi karfin ka ce masa dirhami 500 kintar ana nufin fa kintar din nan zinare wani wani dunkuli wani tarin zinare mai dimbin yawa kenan ya danganta Allahumma illa sai dai yana daga cikin shari'a a shari'ance cewa ba a matsa wa kai wajen cika sadaki domin auren da yafi karancin sadaki in ji manzo Allah sallallahu shi yafi albarka wannan kuma ba an ce in kana da ikon ba mace dubu ɗari sadaki ko dubu ɗari biyu ka ce a an ce a bar sadaki kaɗan ka je ka bata dubu ishirin ba ba shi ake nufi ba ana nufin rashin matsa wa kai wajen ba da sadakin da yawa shi yasa mazhabar malikiya sai ta sai ta ce mafi karancin sadaki a nawa ne rubu dinar amma ta ce wajen yawan shi bai da iyaka wasu ma suka ce a a wajen ƙasa bai da iyaka matukar dai abin da za a bada din nan wani abu ne mai kima za a iya mu'amalan kasuwanci da shi ko a duk da cewa manzo sallallahu ya ya taba daura aure akan akan surorin alqur'ani ya daura aure akan zobe ko da dai bai daura ba dai ya so ya daura akan zoben ba a samu zoben bai daura akan ayoyin alqur'ani ya to daura ma akan takalmi yace mutumin ya nema wata takalmin da ta sa je komai dai rashin kudin ka dai ai baka rasa dai kudin da aka sai masa dan takalmi wato ko takalmi ne haka dai duk da malaman mazhaba suna cewa wannan bai daga cikin abin da za a itibari da shi a yanzu a ce kawai mutum ya je ya siyo mace takalmi ya ce shine sadakinta ba za a ɗaura musu aure akan haka ba ko a ce shi kenan saboda kai aran ma ne a baka yan mutane kyauta da kowane aran ma mata hudu gare shi yanzu sallallahu alaihi wasallam ina muke nema la tamna'u ima Allah masajid Allah sai aka ce da ita wannan mata ta sayyida Umar abin da yasa Umar bai hana ki ba saboda haka Umar da ya tashi hana ta duka mun san hikiman da yayi ko ai an sha faɗi kawai sai da ya bari ya tafi masallaci da daddare ko sallan isha ko sallan asubahi ya riga ta fita da ya je kan hanyar kwanan masallacin kawai sai ya sai da ta zo wucewa aka ce kawai sai ya rike ta haka ta baya ya rukunkume ta ta sa ƙara sosai ko a wani ruwayan aka ce abin da khimar ɗin ta ya ja da ya bari ta gota kawai sai kama kama ta baya sai ya ja kuma ka san yadda matan sahabbai suke da tsantseni ko da abubuwa dai ko da ke ko a yanzu ne ina jin komai lallacewar matar banza a titi kawai wani wani ya taba ta a titi za ta nuna mishi matakar kirkinta da matakar tsantsaninta ko da matsayin cewa ita ta Allah ce ko da wani abu makamanci balle ba ta sahabiya ko kuma ka ce tabi'a ma in ta yi ƙasa da sahabiyan ko misali to dai hankalin ta ya tashi kwarai a lokacin ma da ba zai ma yi ta iya tsayawa ta ga waye ba shi ko kawai ya wuce masallaci ta gudu gida ita kuma yau da aka da je sallah ya dawo ya ganta gida shiru oh aka je sai da aka dan yi dan kwanaki ya ga ta daina fita masallaci kwata kwata shi bukatan shi ta gama biya sai ya tambaye ke wancan na kwana biyu ba ke zuwa masallaci sai eh na ma daina inda masallaci ne inda sallah da gida bai yi bai shi a yayi mana amma da masallaci ke din ana faɗan ki ba wajen fita masallaci kullun da asuba baki fashi gashi gashi nan ba dai an faɗa ko dan shi Abdullahi bin Umar ya ce wata matar sai na Umar fata fashi masallaci da asuba da wannan ya ce a ke nan fa ana faɗan ki wajen tace wallahi na daina daga yau me ya faru tace ba komai ya ce a'a in wani abu ne ki gaya min kin san ni ba kamar sauran mutane ni ne aminul mu'minina in wani abu ne ki gaya min in abin gyara ne in kuma wani abu ne sauran matan musulmi sun yace to kaji kaji kaji kaji abin da ya faru kawai dora hannu aka yace ni ina amirul mu'minina matata kenan labaran da muke ji suna faruwa a gari yanzu har kanmu to wallahi ba zan yarda ba al'umman nan ni aka ba amananta sai na kiyaye wa Allah al'umman nan sai na kiyaye manzon Allah amana al'umman nan kawai sai ya fita masallaci yana fita masallaci kawai sai hada mitin sai ya ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru kowa sai ya ce eh ni ma ai lokaci kaza kamar da irin na jiya da aka so a tattauna akan magana auren nan na san kowa yana da abin faɗa to su ba haka ya faru ranan kowa yana da abin faɗa ai matar wana ma ai yar wana ma ai matata ai yata ai kaza mangaru suka sai namar yace to yanzu da kun san da haka amma ku taɓa gaya mun ba sai da kuka bari abu ya zo kai na tukunna to shikenan daga yau na sa dauka kan mata ta karfi zuwa masallaci aka ce yayi yayi yayi shikenan an yarda sai daga baya yake mata bayani yace wallahi na so in hana ki ne kuma in na hana ki zaki kawo mun hujja da hadisi sai na hikima wajen hana ki udu la sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana babu ruksa in lam yahdhur al jum'ati fil matar wannan babin zai magana akan rangwame ga mutumin da ruwan sama ya hana shi zuwa masallaci mun sani ruwan sama yana daga cikin dalilan da suke hana mutum zuwa masallacin juma'a duk da imam malik ya togace ma wannan ko ya ce in aka saki mutane to za su zama abin da suka zama yanzu an san abin da aka zama yanzu ai ko haka kawai da yayyafi sai hada sallah da hadari sai hada sallah wai har a Legas ma a ce wai gari kamar Lagos kullum cikin ruwa misali ko ko kuma dai kudu kudu na wai har a kurmi ma a ce wai za a haɗa sallah saboda rashin fahimtar addini an zama abin da aka zama ko da yake nan ake faɗan wani limami wai ya ce wai yau an fiye sanyi an yi ruwa ba tun da yamma bayan la'asar sai ana irin sanyin nan kawai da aka yi magana sai ya ce salamu alaikum saboda yau akwai sanyi da yawa ko mun sani ainihin ana haɗa sallah kawai tashi haɗa mutane sallar isha wallahi ba su da sallan isha a ijma'in dukkan malamai gaba daya wanda wasu na ganin ko da ruwan ma ba za ka hada sallah ba balle kuma yanzu ba ruwan ba wai sanyi sai ka ce addinin ka wannan ai wasa da addini ne ka ce wai saboda sanyi a garin nan ya faru a wani masallaci kuma daga cikin manyan masallatai a garin nan ba wai babban masallacin garin nan ba man ɗaya daga manyan masallacin garin nan ko mutane shi kenan da yake so da ba mutane in ma'a ne an san in ma'a ko abin da suke ce ma zumbutun kaza ko in ta juya nan sai ya juya nan in ta juya shi yana juyawa da juyawanta ne to mutane in ma'a ne wannan in ma'a din kuma ra'iyya ne shi kuma ra'iyya an gaya mana a baya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi ya Allah baka amanan al'umma shi yasa kake ganin wasu sai su daure kansu kawai sai su yadda su za su bi mazhabar malikiya saboda an yi ittifaki an yi ijma'i imamu malik yana da amanan da ba zai ja mutane zuwa ga son zuciya ba an yi ijma'i abu hanifa imamu shafi'i ahmad ibn hanbal dawudu zahiri imamu naqai hasan basari da sauran malaman da suke da mazhabobi ba wanda zai ja al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga son zuciya amma wani sai ya zo a yanzu ko a gidan shi ba a yadda shi imami ba ne amma sai ya ce al'umman da yake jagoranta sai ya ja su ya kai su wani wuri na fahimtar shi kuma wataƙila fahimtar tashi ba ma fahimta ba ce wadda ya yi imani da wannan fahimtar gaskiya ce wataƙila yana so ya biya buƙatan wani tsari da ya kawo shi inda yake ne da Allah ba haka ba ne ko wataƙila akwai wani tsarin da shi tsarin ne ya kawo shi inda yake to saboda haka ya kiyaye ma wannan tsarin ya manta akwai wani tsari tsararren tsarin da baya canjawa shine tsarin Allah to amma ya yadda ya shure tsarin Allah saboda tsarin abin da ya kawo shi wurin sau da ka mutane sai sun yi takatsantsan kwarai ko da yake nan ba duka limamai ba ne amma na san akwai limaman juma'a ai ina ganin fi sakun waɗansu akwai limaman juma'a ni ma ɗaya ne daga ciki ko akwai na'ibai akwai akwai malaman makarantu da sauransu wallahi sai mun yi takatsantsan ko kai ka san abu cewa ga abubuwa guda biyu kaza daidai ne kaza daidai ne amma ni a gani na ɗayan yafi daidai sai kaga cewa al'umma kuma a maslahanta wanda kake ganin ba daidai ba shi yafi ka sauka daga naka ka hau wanda al'umma ta fi ganin shine daidai kai kuma son da kaga daman yin naka kai kadai kai naka kai kadai misali haka ake yin addini ne da sauran abubuwa ga sunan حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس فكأن الناس استنكروا قال فلعله من هو فعله من هو خير مني إن الجمعة أزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض آه daga Abdullahi bin Haris ibn Ammi Muhammad bin Sirin cewa ya ce Ibn Abbas ya gaya wa ladaninsa a wata rana da ake tsananin ruwan sama wannan katin mun yi irin waɗannan hadisan kamar wajejen bara-bara ko? ina jin amuwa ɗani na fi zaton haka ya ce da mai kiran sallansa a wata rana da ake ruwan sama ranar ruwa iza qulta ashhadu Allah ila iza qulta ashhadu anna Muhammadar Rasulullah idan ka zo kiran sallah yayin da kace ashhadu anna Muhammadar Rasulullah to fala taqul hayya ala salati karka ce musu karka ce hayya ala salati da yake cikin tsarin kiran sallah tunda dama shi kiran sallah dukka nida'i ne ko a duka wazna ne to ka gaya musu a daidai wurin ka ce sallu fi buyutukum ku yi sallah a gidajenku a wata riwaya sallu fi rihalikum fa ka'annan nasu stankaru yace sai da ladanin ya yayi haka sai mutane kamar suka yi inkarin haka a'a ya za a canza kiran sallah ana cewa hayya ala salat kuma ba a lokacin da an ce hayya ala salat babu wanda zai fito saboda ruwa ake ko to amma suka inkarin hakan qal sai ibnu abbas sai ce fa'alahu man huwa khairun minni idan ni na ce a ce idan ni na ce a canja hayya alal fala da cewa sallufi buyutukum ya ce ba ni na fara ba wanda ya fi ni ya taɓa yin haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko a mafi yawan hadisi sun ce a halin bulaguro ne suna halin bulaguro inda aka zauna an yi kowa yana tantin shi da inda yake ya kakkare ana ruwa manzala sa sai ya kira sallah sai ya ce wa mai kiran sallan amma in ka gama ka ce wa mutane kowa ya sallah daga gida karkashin wannan a baya mun faɗi hukunce hukuncen malaman fiqhu karkashin faɗin sallu fi rihalikum ko sallu fi buyutukum wasu suna ganin sai an yi kiran sallan duka an gama sannan kuma an kai ƙarshen kiran sallan sai shi ladanin kuma sai ya ce sallu fi buyutukum to kowa ya san cewa akwai wani dalili na shari'a da zai hana zuwa masallaci kenan dan wani in ruwa ya taɓe shi zai rashin lafiya ko wani zai ɓaci kaga dai ruwan sama ai kawai normally dai abin da aka sani adi ruwan sama ai kawai jika ka zai yi to amma wai har ruwa ma kada ya jika ka shari'a ta yadda wannan uzuri ne ka zauna a gida ka yi sallah saboda kar ruwa ya jika ka kar ka taka tabali kar ka taka tabo da sauransu wasu kuma suna ganin iya daga cikin dalilai saboda in ana ruwa aka fita to kaman wata dama ce kuma ta marasa gaskiya su dan shiga shagunan mutane ko gidajen mutane sai aka to kowa ya zauna a gidan shi duka dai yana daga ciki to wasu kuma suna ganin wannan kaulin na ibnu abbasin cewa idan an zo hayya ala salati to kar a ce hayya ala sala a wurin a faɗi cewa sallu fi rihalikum wasu kuma suna ganin a'a a ce a ce hayya ala sala sannan sai a ce sallu fi rihalikum duka da tafasil ne na malaman fiqihu na cewa idan da irin wannan dalilin to in an zo kiran sallah kuma ana yin haka ne a inda mutane suke zama misali za su iya jin mutane gidajensu ko ɗakunansu ko inda suke makwabtan masallaci ne in kuma irin yanzu ne tun da lasfika kaga ladani sai ya faɗa a lasfika gwargwadon iya inda kiran sallan shi yake kaiwa gwargwadon iya inda za su ji to watakila za a ga imam malik ya ce malamai sun suka so uku akan hannun akan akan ana ruwan sama mutum ya zauna ya sallan shi a gida wasu sun tafi akan ruwan sama komai kankanta komai yawa matukar ana ruwa ko yayyafi ne saboda ai ba ka da masaniya ka fita kana rabin hanyar masallaci ruwa ya kara cewa. to wasu suke ganin ko ruwa kaɗan ne mutum ya zaman shi a gida mafhum wasu kuma malamai sai suka raba suka ce a'a sai ruwan da yawan shi ya kai yawa mutum zai tsakanin shi da masallacin zai jike dukan shi gaba ɗaya sannan ma'ana dai sai ruwan da za a iya ambata shi da cewa ruwa mai yawa ne wasu kuma kamar imam malik sai ce a'a a yanzu da garuruwa suka cika ake da ababen riƙewa masu kare ruwa ko gidaje suke ginannu ba irin lokacin ba ginannu sosai yace ba wanda yin da zai hana dan ruwan sama kawai mutum ya ki zuwa masallaci na'am da manya-manyan motoci ko wanda ko ba a ruwan ma dama glass ɗinka a rufe yake ko mafi yawan motocin da mutane suke hawa a nan za a gansu glass ɗinsu a rufe yake an ce wani wani police yana faɗi yana cewa in mutum ya yi laifi shi yana yana tare yana police ne mai tsayawa a titi yace in mai mota ya laifi in ya tsaye da shi police haka dai ko road safety haka yace in ya ga glass ɗin shi ƙasa yace to ko ya laifin sai ya mai abuwa sai ya ce wuce yace idan kuma ya ga glass ɗinsa rufe yace to sai ya ga abin da zai tuno ya buzo ne akan wannan mutumin aka ce me dalili yace duk da ga glass ɗin shi a rufe ya koshi ne ko kosan shi ne saboda motar shi ma da AC yana ciki yana muku gwalo ya rufe glass yace amma dole ga glass ɗin shi ƙasa to motar kawai yana hawa ne dai dan manage yake yi misali dai haka dai shi ma irin nashi itibar ne ah saboda haka dai yace mutane suka masa inkari sai yace wanda ya fi ni ya faɗi haka innal jumu'ata azmatun kuma haka ake yi kaida lokacin sahabbai idan ya zama akwai wannan dalilin to sai mai kiran sallah in ya kira sallah sai ya ce sallu fi rihalikum ko sallu fi buyutikum to amma in sai ga misali mutane suna masallaci za a yi sallan magriba misali in an yi sallan magriban nan watakila za a yi karatu bayan magriban watakila za a ci gaba da hira watakila sai an jira ruwa ya tsaya ko dai wasu dalilai za su sa mutane su tsaya a masallaci ko kuma gidajensu makwabtan masallaci ne ko kuma kowa motar shi na bakin masallaci duka fa wannan layin da na zana ba dalilin hada sallah anan komai ruwan da ake a masallaci ana ruwa a masallaci amma da na fita ga gidana nan ga gidanka nan ga gidanka nan muna cikin masallaci ba gidana yana a wali bane ma'ana ba gidana yana diyan yanya tayyib jazakallahu khairan yana yanya ko yana diye diye ko yana zuba ko gefe gefe gefe gefen abujan nan ko mota ta tana nan nayi fakin dinta da an gama ruwan nan kawai mota zan shiga in kunna misali kawai in karasa gidana yana area 1 ko area kaza ko wuse kaza ko da sauransu ko ko kuma watakila in ma an kare in an gama sallan ma duk ruwan da ake yi za mu zauna ne malami zai karantar da mu ko kuma za mu fita nan akwai majalisar mu ruwa baya jikawa a wurin za mu fita kuma mu je majalisa mu zauna isha'in ta lalace saboda haka akwai sharuɗai ne da sai sharuɗan sun gama cika sannan ne in aka haɗa sallah a lokacin da mutane suke tare aka yadda a haɗa sallah shi ma wasu na ganin magriba da isha kawai ake banda azhar da la'asar to ta kuma nan gaba kaji an ce da isha'i da asuba ma a mutane masu kokokolo abubuwa ta su gano nan gaba ko a ce to yanzu an yi sallan isha'i saboda dalilai kaza dalilai kaza muna iya yin asuba yanzu ko sai ta bacin shi har gari ya waye kenan a fa'alahu man huwa khairun minni yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace innal jumu'ata azmatun yace juma'a wata aba ce wajibi ne wani wajibi muhimmi wa inni karhitu an ukhrijakum yace ba na son in fito da ku fatamshuna fi dini ku taho cikin tabo ku taho cikin ruwa wa dahadi da kuma cakwalkwali saboda haka dai yasa ibnu abbasin Allah ya kara masa yadda in mai kiran sallan sai kiran sallah sai ya ce sallu fi rihalikum sallu fi buyutikum ina ganin zamu kwana anan zamu dan matsala gowar lokacin a game da tambayoyin da zamu dan iya amsawa daidai gurgudu sai mu amsa amin akwai meeting duk wanda ya san an masa magana a Alhaji Mustafa mun yi magana da shi za a dan salaktin waɗansu mutane za mu dan yi dan meeting bayan sallah ko an yi sallah ne dala in an yi dan in an gama sallah za mu dan zauna meeting a ina a nan wajen da za mu dan yi dan meeting haka dan minti goma wanda ya shafi wannan wannan karatun da malai yake mana na nan da kuma na can saboda mu ga yadda za mu tsara abubuwan maimakon mu bar abubuwan suna ta tafiya a shuwa'iyyan haka ya kamata a ce muna da wani tsari ba ma ba na jin akwai wani karatu mai tsada a fadin Abuja da kewayenta irin wannan karatu ko to amma muna ta barin abun wajen shekara uku hudu ana ta yi ah, ya kamata mu ma karatun wani gata na musamman wanda kuma gatan kanmu zai dawo da mu da al'ummanmu da 'ya'yanmu da kuma wanda za su zo nan gaba da kuma wanda ba sa samun halatta saboda waɗansu uzurori sai da za a yi mitin insha Allah in an yi sallah a nan ah, an gaya wa alhaji alhaji yaro gashi da ya shigo yanzu yawa insha Allah wassalamu alaikum rahmatullah kuma akwai dan uwa da yake halartar karatun nan Alhaji Muhammadu Fage ya yi rashin lafiya ya dan kwanta asibiti dai an sallame shi jiya da dare amma dai duk wanda ya san shi Alhaji Muhammadu Fage yana dan halartar karatu daidai gurgudu baya fashi inda yana gari dogo haka wanda yake barin fa makoshinka ne mai gidanka ne ko okay to Alhaji Muhammadu Fage dai ya yi rashin lafiya kwarai a wanda zai iya buga mai waya ko zai iya zuwa mu za mu je duba shi bayan la'asar insha Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma akwai sanarwar program da ake a masallacin ɗan tatau duk wata-wata wanda wannan karatun na nan shi ya haifi wancan program ɗin wancan program ɗin ɗan wannan karatun ne program dai da kowa ya sani wanda ake a masallacin ɗan tatau ana gayyatar malamai malami zai zo ya bada lacca akan wani topic haka to an dawo wannan karatun wanda malam ya mana na ƙarshe wanda aka tafi hutu kafin azumi to yanzu wannan juma'an da za ta zo ta 29 ga wannan watan da muke ciki insha Allah shine za a koma wannan program din mun gayyaci babban malami daga garin Gombe shine Sheikh Bashir Barhama Gombe yana cikin matasa wayayyu kwarai wanda suke da karatu da zurfi kuma suke iya karantar da al'umma ta fahimta a zai zo ya bada wannan tafi wato zai zo ya yi program tafi din shine zai magana ne akan ayatul birri ayatul birri ita ce ayan cikin suratul baqara wadda Allah ta'ala yake magana laysa birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib walakin birru man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata ko to abubuwan da Allah ta'ala ya zana a wannan ayan to daidai gurgudo za a mana tahalili da tafsili da abin me Allah yake nufi da waɗannan abubuwan cewa su ne da'a su ne bin Allah madaukakin sarki ranar juma'a mai zuwa insha Allah tsakanin magriba da isha a masallacin ɗanta ta insha Allah assalamu alaikum نعم نعم أكرمك الله